يا أيها المصلون عباد الله اسمعوا وعوا فإن خطبتنا اليوم تدور حول موضوع مهم ألا وهو عقيدتنا أهل الإسلام عن عيسى عليه السلام عقيدتنا أهل الإسلام في عيسى عليه السلام أيها المصلون عباد الله نعتقد نحن أهل الإسلام بأن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله ورسول من رسل الله أرسله الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى توحيد الله وأنه نعتقد أنه ليس إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة أيها المصلون عباد الله هذا يبطل ما كان يزعمه ذلك النصارى ونعتقد أن الله أيده بالآيات الدالة على صدق رسالته ونعتقد أيضا أنه ولد من مريم بأم ولا أب ونعتقد أيضا أنه أحل لليهود بعض ما كان محرما عليهم أيها المصلون عباد الله نعتقد نحن أهل الإسلام بأن عيسى عليه السلام حيا لم يموت ولم يقتله اليهود أعداء الله وأعداؤنا وأعداؤه أيها المصلون عباد الله بل نجى الله نجاه الله تبارك وتعالى ورفعه إلى السماء أيها المصلون عباد الله نعتقد أيضا في عيسى عليه السلام أنه بشر أتباعه بمجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها المصلون نعتقد نحن أهل الإسلام بأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان فيكذب أعداءه أعداءنا أعداء الله اليهود الذين زعموا بقتله ويكذب كذلك النصارى الذين ألهوه أيها المسلون عباد الله إن النصارى قد أله عيسى عليه السلام فقالوا إنه إله أو إنه ابن الإله أو إنه ثالث ثلاثة ولا يقبل من النصارى ذلك بعد نزوله ونعتقد في الأخير في عيسى عليه السلام أنه سيتبرى من النصارى فيما عبدوه وفيما ألهوه يوم القيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد in uwa masallata bayan godiya ga Allah da yabo gare shi da jinjina da i'tirafi akan ni'imomin da ya mana na lafiya da ji da shaidawa babu abin bautawa ba su tantanta da gaskiya sai shi da shaidawa babu abin bi rid ido rufe da za mu shaida da risalarsa sai manzo manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ƴan uwa masallata hudubar mu a yau a takaitan takaitawa tana magana ne akan aqidar mu mu musulmai aqidar ku ku musulmai aqidar musulmai gaba daya game da annabi Isa alaihi salam me aqidar ka game da annabi Isa alaihi salam me aqida ta game da annabi Isa alaihi salam ‘yan uwa masallata, aƙidar mu game da annabi Isa alaihi salam shi ne aƙidar da Alƙur'ani ya tabbatar da aƙidar da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ta tabbatar ba za mu fita a cikin haka ba sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi sai abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da haka. ‘Yan uwa masallata, da farko lallai aqidar mu mu musulmai game da annabi Isa alaihi salam muna shaidawa muna tabbatarwa muna yarda muna amincewa cewa Isa alaihi salam bawa ne daga cikin bayin Allah Isa alaihi salam manzo ne daga cikin manzannin Allah Isa alaihi salam Allah ya aiko shi zuwa ga bani Isra'il Isa alaihi salam Allah ya umarce shi ya kira zuwa ga tauhidin Allah shi kaɗai, shi ba Allah ba, shi ba ɗan Allah ba, shi ba ɗayan ukun Allah ba, kuma ya hana a haɗa shi da kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai za a bauta ma. Shi yasa idan muka duba cikin suratu Maryam, farkon kalman da annabi Isa ya fara furtata bayan an haife shi, bayan kwana arba'in da haihuwarsa. kalmar da annabi Isa ya fara furtawa ita ce fa'asharat ilai ƙalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ƙala maza ƙala inni abdullah lallai ni bawan Allah ne ataniyal kitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya har zuwa ƙarshen ayoyi kalmar da annabi Isa ya fara furtawa cewa shi shi annabin Allah ne wannan kas shi shi bawan Allah ne kasancewarsa bawan Allah ya fita daga cikin cewa shi Allah ne ko dan Allah ne ko ɗayan Allah uku ne in uwa masallata lallai akwai ayoyi jingim da suke magana cewa annabi isa bawan Allah ne ba kuma ɗan Allah ba ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wa qala almasih ya bani isra'ila ibudu rabbi ibudu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna ومأواه النار وما للظالمين من أنصار النبي إيسى yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa lallai wanda ya ce annabi Isa Allah ne ya kafirta annabi Isa da bakinsa yake ce ma mutanensa yake ce ma bani Isra'il da wanda suka imani da shi alhawariyun ku bauta wa Allah waye wannan Allah ubangiji na ubangijinku lallai ku sani duk wanda ya haɗa Allah da wani wajen bauta, wajen roƙo, wajen ibada, wajen jin cewa yana iya abin da Allah kaɗai ke yi, to lallai duk wanda ya mutu akan haka aljanna ta haramta a gare shi kuma ranar lahira bai da mataimaki wanda zai samo shi daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala. wannan shine aqidar mu game da Annabi Isa alaihi salam aqidar mu ta biyu mu musulmai game da Isa alaihi salam nu'minu bi annahu laysa ilahan Annabi Isa ba Allah bane bayan kasancewa shi bawan Allah ya zaune ne ba Allah bane Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari Yahudawa sun riƙe Uzairu sun ce dan Allah ne Nasara sun ce Annabi Isa dan Allah ne وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم الله تبارك وتعالى يا مسردي يهودا سكتي عزير دان الله نصارى سكتي النبي إيسى دان الله Allah ya ce wannan maganganu ne suke faɗa na molanka babu hujja a kan shi, idan ba su daina faɗan irin wannan maganganun ba lallai azaba za ta tabbata a kansu kaga ya tabbata cewa annabi isa ba allah bane ba kuma ɗan allah bane ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sun riƙe annabi isa Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba kuma a umarce su ba sai dai su bauta wa Allah shi kadai su kadaita shi daga da bauta shi kadai idan ko suka ji haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kadaita ya tsarkaka daga ɗa daga uba daga kasancewar shi a mushirka da wani in uwa masallata aqidar musulmi na bi- na uku akan annabi Isa alaihi salam nuqminu bi anna Allah tabaraka wa ta'ala ayyadahu bil ayati dalla ala sidqi risalati Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa annabi Isa da hujjoji da ayoyi da mu'ujizozi akan ya tabbatar da annabtansa mutane abu ta ɗabi'ansu suna son su ga wani sabon abu suna son su ga wani abu wanda ba san da shi ba suna son su ga wani abu daga wanda aka kere aka aka aka, aka kere musu da shi wanda sabo ne a wajensu sai su karba su yi imani kowane annabi yana da mu'jizarsa wannan taguwa wannan a annabi Isa kaɗan daga cikin mu'jizarsa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu labari shine yana wato rayar da matacce da izinin wa Allah yana shafa idon makaho ya kama gani ƙuru-ƙuru da izinin wa yana shafa jikin mutum mai kuturta ya dawo gangariya garo fata sakamakon da taɓa samun matsala ba da izinin wa yana ba da labarin abin da ka ci yanzu a cikin gidanka ka fito sai ya ce ka ci abu kaza kuma ka rage abu kaza kuma tanka akwai abu kaza annabi isa daga cikin mu'jizarsa akwai haka annahu yubri'u al-akmaha wal abrasa wa yuhyi al-mauta bi idnillah wannan kaɗan daga cikin mu'jizan annabi isa alaihi salam ne dan me aka bashi haka dan a ƙarfafa annabtarsa dan a ƙarfafi risalarsa dan a ƙarfafe shi domin mutane su gamsu cewa shi annabin Allah ne ‘yan uwana masallata aƙidar mu ahalus sunna da musulmi game da annabi isa alaihi salam mun yi imani da cewa annahu wuli da bi ummin wala ab an haifi annabi isa da uwa da mace ba tare da uba ba inna masala isa inda Allah ka masali adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون lalle Allah na da ikon ya halicci duk abin da ya so a lokacin da ya so a san da ya so a ta yadda ya so ba mai ana shi ba mai sa shi ba mai ba shi shawara haka Allah yake tsarinsa Allah ya tsara ya halicci mutane kashi hudu akwai wanda aka halicce shi aka haife shi aka halicce shi da ba uwa ba uba shine annabi Adam akwai wanda aka halicce shi da uwa ba uba shine annabi Isa akwai wacce aka halicce ta da uba ba uwa ita ce Hawwa'u akwai mu ƴan adam da aka halicce mu da uwa da uba sauran mutane mu kenan wannan shine aqidar mu gaba da annabi Isa an haife shi da uwa babu uba wadhkur fil kitabi maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فانتبذت من أهلها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إني إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي وشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم insiya wannan duka labarin zuwan mala'ika wajen Maryama tana bauta a mihrab bayan ta fito a Aqsa ta kalli gabas ta tafi ta ɗan je biyan wani bukata nata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya turo jib- ya turo mala'ika Jibrilu amma a sura na dan adam bata san mala'ika bane sai take cewa a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah daga gare ka kada ka cutar da ni yace ni ba dan adam bane ni mala'ika ne kuma ba ma ci ba ma sha ba mu da sha'awa ba ma bacci ba ma bayan gida ba ma fitsari ba ma saba ma Allah saboda haka ki kwantar da hankalinki Allah ne ya turo ni in hura miki wato jariri numfashin jariri na annabi Isa a cikin cikinki take ce wato ya za in haihu dan adam bai kusance ni ba kuma ni ba karuwa ba ya ce wannan mai sauƙi ne a wajen Allah zai yi haka ne don ya sa aya a doron ƙasa, ya sa ayan ko bai sa ba, ya sa aya a doron ƙasa. Ana haka sai Allah ya umarci mala'ika Jibril ya hura mata, ta ɗauki ciki, fa hamalatu ta samu ciki, da lokacin haife shi ya yi sai ta tafi wani ɓangare ta ɗan kaɗaita daga mutane, ta je ƙarƙashin bishiyan dabino, naƙuda ya zo mata, wahala ya zo mata, ciwon haihuwa ya zo mata take cewa ina ma na mutu kafin ranar yau ashe naƙuda na da wahala ashe naƙuda babban ciwo ne mala'ika zubi yana kallo daga nesa sai yake kimsa mata cewa ta je karkatsai a ƙarƙashin bishiyar nan bayan ta haife shi ga ruwa nan Allah ya sai ya yassare mata ta sha ta wanke ɗanta kuma ta girgiza wannan dabino zai faɗo mata ta samu ta ci ta ɗan samu relief kuma ta kai haka da ta ɗauke ta tafi tana zuwa cikin mutane mutane suka fara tuhumanta tun daga gida aka fara tuhumanta ya ukta haruna ma kana abuki mra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya ya ke yar uwan haruna ke dai ba mutumiyar banza ba ce, ke ba karuwa ba ce, mahaifinki ba mutumin banza ba ne, ya aka yi haka, tana da abin cewa ba taɓa ganin wannan ayan ba, fa a sharar ilai, sai ta ce gashi nan dai ku kalle shi, sai suka ce ƙalu kaifa nukallimu fil man kana fil mahdi ya za yi magana da wanda yake cikin zanin goyo buɗan bakinsa ƙala inni Abdullah ni bawan Allah ne, ataniyar kitaba zai bani littafi nan gaba, waje alani nabiyan zai sa ni annabi, waje alani mubarakan zai sa ni mai albarka, wa ausani ya mun wasulci bis salati annabi isa ya yi sallah, wa zakati da zakka ma dumtu hayyan face ina raye. wa barran biwalidati ya sa ne ma iyaye na biyayya mahaifiyata biyayya wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sa ni kangararre tankiri ba wassalamu alayya aminci kuma ya tabbata a gare ni yawma wulidtu tun daga aka haife ni ina cikin aminci wa yawma amutu har zan mutu ina cikin aminci wa yawma ub'athu hayya har a tashe ina cikin aminci Allah ya ce zalika Isa ibn Maryam wannan shi ne isa ɗan maryam saboda haka mai aƙida mu ga isa ɗan maryam an haife shi da uwa babu uba wannan shi ne aƙidan musulmi gaba ɗaya saɓanin aƙidan wasu daga cikin musulmi wanda wannan ba aƙida ne na musulunci ba sheikh ibrahim iyas a cikin wannan littafin siriya tafsir ya ce annabi isa mahaifinsa na gaskiya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan ba gaskiya bane wannan ba aqidan musulunci bane kowa ya dawo daga rakiyan wannan magana fadan haka ƙaryata Allah ne fadan haka ƙaryata manzon Allah ne fadan haka ƙaryata alqur'ani ne wannan littafin na Sheikh Ibrahim Inyas mujalladi na biyar ko na shida mutum ya je ya duba a cikin wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha ya ce annabi isa mahaifinsa na gaskiya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wai auren ba a ɗaura shi ba sai a aljanna kuma an yi mu'amala da ita ta ji daɗi wannan ba gaskiya ba ne saboda haka tambayan da ake yi me hukuncin ɗan da aka haifa kafin aure me hukuncin macen da ta haihu ba ba miji ba uba in banda aya ta Allah tabaraka wa ta'ala kuma wasu aljanna za a ɗaura auren wannan ba gaskiya ba ne ku yi watsi da wannan aƙida aƙidan musulunci shine an haifi annaba an halitta annaba adam ba uwa ba uba an haifi hawwa'u da uba ba uwa annabi isa da uwa ba uba ni da kai da uwa da uba wannan shine aƙidan musulunci kowa ya mutu akan haka duk wanda ya mutu sabanin haka haɗuwarsa da Allah ba za ta yi kyau ba yan uwa masallata aƙidar mu ta gaba game da annabi isa alaihi salam shi ne annabi isa yana raye annabi isa bai mutu ba annabi isa ba a kashe shi ba annabi isa ba a soke shi ba allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke shi a lokacin da yahudawa suka so su soke shi a lokacin da aka so a kashe shi da gurɓatattun kiristoci suka miƙa shi zuwa ga yahudawa sai allah ya ba su suran annabi isa ga wani mutum suka kashe suka ɗauka sun kashe annabi isa وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذي اختلف وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما بس كشي شبا بس سوكي شبا الله يا باس مي كما da shi sun kashe Allah ya daga shi zuwa sama kuma aƙidar mu ta gaba shi ne za mu ji zai dawo saboda haka annabi isa ba a kashe shi ba ƴan uwana masallata da haka wanda suka yi aƙidar cewa sun kashe shi Allah ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima Allah ya la'anci yahudawa sun kirkira ƙarya ga maryam sun kirkira ƙarya ga maryam sun ce mutumiyar banza ce وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله cewa mun kashe annabi Isa ko manzon Allah maganar su ƙarya ne ƴan uwana matallata aqidar mu mu musulmai game da annabi Isa na gaba shine annabi Isa ya ba da labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zai zo wa id qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaikum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هو يسوسنا النبي مو أقوي مني أحمد النبي إيسا كريستوتي النبي إيسا يا بعد لابار زوان النبي ya ba da labarin bayan shi shine annabinmu zai zo saboda haka ku yi imani ku musulunta ku yarda da annabinmu ku yarda da Allah shi kadai ku yarda da annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane ba ɗayan ukun Allah bane za ku tsira za ku kubuta za ta yi muku kyau sabanin haka duk wanda ya mutu akan haka lallai a lahira ba za ta mushi kyau ba kuma annabi Isa zai yi baran-baran daushi wannan za mu zo mu ji aqidar mu na gaba ƴan uwana masallata aqidar mu na gaba game da annabi Isa alaihi salam lallai annabi Isa alaihi salam sayanzilu fi akhir zaman zai dawo Allah zai sauko da shi a ƙarshen zamani yana daga cikin babban alaman tashin alkiyama guda goma da za su zo idan kaga sun fara zuwa alkiyama ta ta gabato duk da cewa tun a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa alkiyama ta gabato yanzu shekara dubu da wani abu to ka san ko lalle ta zo din ko lalle ta zo lalle ta zo annabi isa zai sauko in ya sauko zai ƙaryata yahudawa na cewa sun mere sun kashe shi zai ƙaryata nasara na cewa shi waye shi Allah ne kuma zai wato karya cross duk wani cross da zai gani aka yi shi da bishiya ko da taɓo ko da turɓaya ko da ƙarfe ko da mai annabi isa zai karya shi annabi isa zai yayyanka zai kakkashe aladu annabi isa zai cire jizya a addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai jizya shine idan kuka je musulmi kasar Allah nan ta musulmi ne a ka'ida duk wanda zai zauna ba musulmi ba sai ya bada haraji na ya samu daman zama a ka'ida to annabi Isa zai zo ya cire jizya ko ka musulunta ko ya kashe ka annabi Isa alaihi salam kuma za a samu yalwar dukiya za ta fashe za a samu dukiya mai yalwa mai yawa ne dalili saboda albarka zai yi hukunci wallazi nafsi biyadi in ji Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la yushakanna an yanzila fikum Isa ibn Maryam hakaman adala fayaksira al-kali wa yaqtula al-khinzir wa yad'u al-jizya wa yafiḍ al-mal hatta la tajid ahadan yaqbalu annabi isa ya sauko zai karya kuros zai kashe aladu zai cire jizya za a samu yalwan dukiya har sai kana neman kai da dukiyan wa za ka ba a rasa mai karba me dalili dalili guda biyu na farko albarkar dukiya albarkansa na biyu alkiyama ta kusa domin duk mai hankali an ce mashi annabi isa na zuwa to alkiyama ya rike mata kaɗan ne za a tattare a faɗa a halarar Allah ba a buƙatar dukiya domin duk abu za ka tattara yanzu za ka tafi ka bar shi ranar lahira a ji a maka lissafi a kan shi saboda haka wannan shi ne dalili annabi isa zai sauko ko mun ji ayyukan da zai yi daga ƙarshe zai yi rayuwan da zai yi kuma Allah ya karɓi kwanansa kuma musulmai su yi masa sallah sai a birne shi an gama kuma shi zai kashe dujan duka kafin ya mutu yan uwa masallata aƙidar mu ta ƙarshe game da annabi isa alaihi salam annabi isa lam yarda bi ubudiyyati wa sayatabarra yawm al-qiyamati mimman allahu min al-nasara annabi isa bai yarda da bautan nan da ake masa ba zai yi baran baran ya barranta daga nasara da suke ce masa Allah ko dan Allah ko ɗayan Allah uku Allah ya ba mu labari a cikin suratul ma'ida وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال المفسرون هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أي هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وإن آيوتين daga farko har zuwa nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labari a cikin alkur'ani zai yi tsiye mu annabi Isa amma zai tsira zai ci jarabawa kai ne ka ce ma mutanenka su riƙe ka da kai da mahaifiyarka alloli guda biyu Annabi Isa zai daga zai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka na tsarkake maka ɗa na tsarkake maka uba na tsarkake maka kishiya ma ya kuru li an aqula ma laysa li bihaq bai dace na faɗi abin daban da gaskiya akai in kuntu qultuhu faqad alimta illa faɗa ma ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke raina wala a'lamu ma fi nafsika ban san abin da ke ranka ba innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibu gaba daya fili da koye duka kai ne masani ni ban ce musu komai ba sai abin da ka umarce ni me ya kaumarce da shi a ni'budullah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku kuma da nake raye na kiyaye duk abin da za su fada kwata su sake layi na hana su amma bayan ka ɗaga ni ka ɗauke ni ban san halin da suke ciki ba kuma ba za ka kama ni akan abin da ban sani ba saboda haka bautan da kiristoci suke a yanzu haka ba da yardan annabi isa bane ba da sanin annabi isa bane bai ce a bauta masa ba amma saboda tausayi na annabin Allah yace in tu'azzibuhum in ka azabtar da su fa innahum ibaduka bayinka ne wa in taghfir lahum amma inda zaka gafarta musu to fa innaka antal azizul hakim kai ne mabuwayi mai hikima ba ne saka ba ne hana ka Allah kenan sai Allah ya ce to kaga wannan ranan ranar kiyama kenan ko yawmu yanfa usadiqina sidquhum ranan da ne gaskiya gaskiya su zata kwace shi mai gaskiya gaskiya su zata kwace shi in yayi tsira ya ta kwace shi shine Allah ya ce yawmu yawm malaman tafsir suka ce yawmu yawm faqul muwahhidina tawhidu ai masu tauhidi tauhidin su zai kwace su masu hada Allah da wani ba za su iya tsirata a wajen Allah ba masu ce annabi Isa Allah ne ko dan Allah ko Allah uku ba za su tsiratar da kansu a wajen Allah ba annabi Isa bari'un minhum ya barranta daga gare su Allah da ƙarshe ya rufe da cewa buwayarsa lallai na Allah ne mulkin sama da duk abin da ke ciki mana da aiku Allah ne mulkin ƙasa da duk abin da ke ciki da abin da ke tsakanin su na daga duwatsu da ruwa da bishiyu kuma shi mai iko ne akan komai wannan shine aqidunmu gaba ɗaya mu musulmi ga annabi Isa alaihi salam اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كفرة أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله